بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan nan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahamar shi da tausayin shi yana mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren 25 ko? a? ba masu lissafi dare na yau yau wata 27 da shida gare shi muna daren 26 ga watan zulhijja shine watan 12 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan bakwai miladiya shekara 2023 ina inganta eh insha Allah ana mu da sauraron mu daga Masjid Taqwa masallacin da aka yi sani da masallacin Alhaji Dan ko kuma insha Allah ta'ala wannan shine zaman mu nabi a cikin wannan littafi mai albarka wanda muka sa karatun shi muka ce zami a kowane laraba insha Allah idan yan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun ɗan taɓa bayani dangance da manuha na da'awar sunna manuha na da'awa salafiya mun ɗauko kaɗan daga ciki muka ce mai son cikakken bayani sai dai ya koma ya ɗauki wancan littattafai guda biyu ko muhadarori guda biyu na muhammad nasiruddin albani da muka ishara muka ce daga cikinsu akwai wanda ya sa hazihi da'awatuna wannan ita ce da'awarmu wani wuri kuma yake da'awatu salafiyya kamar yadda aka shi ma babban malamin shekul islam ahmadu bin abdulhalim bin tanya ya yi maganganu dangance da wannan yasa da'awatu salafiyya a gurguje ranar nan mun zana abubuwa guda shida zuwa bakwai in ba na manta ba sai dai muka yi ƙetare mu mu dai wani wuri ba saboda sauri da kuma yanayi na lokaci yanzu insha Allahu ta'ala a gurguje kafin mu shiga cikin karatu za mu taɓa bayani wannan wurin na daga cikin manufanmu shine samar da wasu jama'a samar da wasu gungu na mutane domin shiga ƙauye da birni wurin karantar da mutane addinin musulunci domin shiga ƙauye da birni wurin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sannan kuma da karantar da tsohon musulmai wanda ba su da ilimi na addini da kuma karantar da sabon musulmai wannan na daga cikin manufar da awanmu wanda shi ne na wance ban gani ba wanda insha Allah ta'ala me son sauraron sauran sai dai ya koma ya saurari darasin da muke baya sai duka wannan manohin da muka zana kun ji mun ce kokarin karantar da musulmi a raba su da shirka a raba hadisan ƙarya kaza kaza kaza kaza kaza to akwai wasu abubuwa wanda muka sa gaba wanda a yanzu haka ko da wani lokaci muna cikin wannan abubuwa insha Allah ta'ala saboda mun ce ana fa a raba musulmai da shirka da bid'a sai muka ga yanayin da muke ciki a rayuwa duk lokacin da kace za ka raba mutum da wani abu to dole ka kawo mishi wani abu wanda yake makamashin wannan ka ce ma mutane kar su tafi wurin boka ka ce kar su tafi wurin yan goyi ka ce kar su tafi wurin yan kaftashi to dole ku kawo musu wani abu wanda zai zama daidai da wannan abun ba sai sun tsahi wannan wurin ba kuma shi ne musulunci sai muka ce da wannan muna yunkurin ɗaga wuri wani santur wanda yake na rukiya ne domin yaƙi da wa'ancan mushrikan wanda muke cewa ka a tsaye wurin aljannu sun buge mutum ka ce kai tsaye wurin bokaye ka ce kai tsaye wurin yan bori kuma kai ba ka iya mushi koyi kaga amine ne baka isa ka hana shi kai ba ka ce mai a musulunci babu to sai ce to a musulunci me ya dace sai ka ce a rija sai ka ce to zo ibn sai ce bai iya ba sai ce to bari mu tafi in mun yi sai mu tuba mun fahimta yan uwa sannan kuma da wannan zamanin ka kokari a rinka wayan ma da mutane kai su gane hadarin da ke da kai cikin shirka su gane hadarin da ke da kai shiga yan bori da matsafa su san duk wanda ya tsaye wannan wurin ya yanke duk wata alaƙa tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da asar da za ka yi duniya tana da sauƙi matuƙar baka haɗa Allah da wani ba shine ka yi mai shirka. Mun fahimta muna tahiya a gurguje ‘yan uwa. Sai kuma shi ma muka ce dole za a raye da mutane a rayar da mutane tunanin su ingantaccen tunani a raba su da ɓanna wanda ya ƙi tsakaninsu muka da ai wannan tushe na farko shine aure. sai muka ce da wannan muna son mu daga wuri wanda yake za a rinka wayar ma da duk wani ma'auraci ko wata wanda za ta aure ko wanda zai arme kan me yasa ake arme kuma dan me ake aure wani manufa ne ake so a cimma cikin aure sabani yanzu za ka ɗauka matasa da yawa suna arme har da ma wasu latijawan ba su ma san me manufa aure ba wani bai san dan me ake aure ba wani ya ɗauka kaɗai ana arme ne don sha'awa mun fahimta uwa to dole a rinka wayan musu da kai su san wannan arman ibada ce kuma su san wani haƙƙi ne ya tsaye kansu da kuma kan zuriya da za ta biyawa bayan ka san daga kai yanzu an gina wata al'umma wanda Allah kaɗai ya san ina ne al'ummar nan za ta yankewa kuma duk wani abu da za a yi mai kyau ko mara kyau cikin wannan al'umma ka san kai ne asali foundation kai ne wanda ka gina wannan ita ma macen ta san wannan to kenan sai ku sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin zaman ku wanda shine hasken da zai haskaka rayuwarku hatta zuriya ku ta baya ta auhana da irin alkhairan da kuka bar musu haka kuma in kuka wargaje duk bamun da zai biyo baya Allah kiyaye dangantaka da abin da zai biyo baya sai muka ce akwai wani matsala na gaba shine harakan marayu addinin musulunci addini ne wanda ya kula da kowane irin mutum ko jin matakin da kake a rayuwa ko mun girman shi ko mun karanta shi addinin musulunci bai barka haka nan ba shi yasa sai muka ji mai ahalari ya ce wala yuhillu lahu an yaf'ala fi'lan ko hatta ya'lamu hukumullah fihi yace bai halitta ga musulmi ba ya aikata kowane irin aiki kowane iri na halaki ne na haram kuma yace bai halitta ba ya bar shi har sai ya san kuncin Allah kan wannan abu mun fahimta uwa to su ma marayun nan a wannan zamanin da muke ciki suna bukata asali a taimake su ta kowace irin hanya taimaka su na farko shi ne a tsora su kan addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aqida ingantacciya mun fahimta wanda za su tasowa su taimaki al'umma amma sakin sa a zube yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara taimakawa ta'addanci ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya sai kuma matsala ta gaba ita ce matsalan matasa muka ce shi ma insha Allah ta'ala za mu buɗe wuri wanda za a rinka horar da matasa maza da mata ayyukan hannu da wasu ilimin muka domin yaƙi da ɓanna na shaye-shaye da faɗace-faɗace da zaman banza wanda ya kewaye matasan mu a yanzu shi ma insha Allah ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da muke so mu yi ƙarƙashin wannan da'awar ta ku gane annan Muhammad sallallahu ba karatu kaɗai karanta mu mutane ba a'a dole za a samun mu da mutane wani tsari wanda za su rayuwa kan shi mun fahimta yan uwa matasan nan suna buƙatar su sami ilimi na addini wanda kamar yadda yake cikin min wasaya salafin shabab yake cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muna umarni in muna zamana a majalisar mu in mun ga matasa mu tashi mu sarbo su mu matsa musu wuri su zamna yace mu sahabbai in muna zamna in mun ga matasa muna cewa maraba da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mu matsa muku mu yalwata muku wuri in kun zo cikin mu ku zamna shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa duk fadar da kaga an ce talafi ya wace kuma ba a san matasa su zamna wani yace so ba alkhairi suke shinkawa ba kai yanzu ka san in alkhairi ne kake tattaunawa kai da abokanka ci gaban rayuwarka ko ci gaban rayuwar al'umma ka ko ɗanka ya zo ya saurari wannan kadiba fada annan muhammad sallam sai ka ga sahabi ya zo ɗan shi ya zo sahabi ya zo sarki shi ya zo duka fada guda ce saboda mi kaga ba a samun tsegumi akan wannan fada alkhairi ne ake tattaunawa amma yanzu kuna gulma wa'ansu wata ta wuce ku kai ya riga baka da dabinar zaka zama kusa daga nan gurin saboda mi ba alkhairi bane wannan natijawa suke tattaunawa to wannan buɗe wuri da za a samu a wayar ma da matasa kai kai tsaye ka koya mishi aiki kuma ka dora shi saman kai ilimi na addini da aqida ingantacciya to tabbas zaka ga samu generation inda zaka biyo baya generation ce mai kyau ɗaya daga cikin magabata ke cewa da al'ummar da take son ta gane mustaqbal inta ta san future inta yace ta kalli suwaye matasanta to yanzu in kana so ka gane Nigeria ta ya za ta kasancewa nan da shekara 30 40 mai zawa ka kalla suwaye matasan Niger a yanzu in ɗan shaye-shaye ne to ka san suwaye nan gaba a Niger in mutanen kirki ne ka san suwaye nan gaba a Niger to haƙƙin malumai ne masu da'awa na musulunci su janyo wannan matasa a yanzu mun fahimta matasa masu shaye-shaye masu zinace-zinace masu kashe-kashe haƙƙin malumai ne su shiga cikin wannan matasan su don ne ya talla su cikin wannan ta'asar da suke ciki don su yi maganinta ku yi haƙuri saɓanin halin da muke ciki yanzu wasu daga cikin masu da'awar suna ƙyamatan masu aikata wannan fannin sai ka kina cewa ba ga shaye-shaye suke wanda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kahin zuwan musulunci wannan hamza dan giya ne sa'ad wannan ɗan kulab ne su umar ɗan daba ne kahin zuwan musulunci da annan muhammad sallam da ya zo sai ce to ku wanga matasa tun da zaman fada kuke shaye shaye kuke ku fita wannan musuluncin ba naku bane ba mun fahimta amma annabi ya ce ai musulunci yana buƙatar irin ku ku zo ka kalla hidimar da su umar da ta ali da ta hamza suka yi wa musulunci amma kaga wannan rayuwar da kaga ana yi kai sannan da suke can bayan yanzu ba a mayinsa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo su a jika bai samace su ba sai suka zama na mutanen kirki ko daga an taɓa musulunci sai kai suna cewa mu aka taɓa har wani cikin sahabbai Salman al-Farisi yake cewa ai shi baban shi ma musulunci ne Umar yake cewa Allah ya arifu sunna ko man la ya'rifu al-jahiliya ba wanda zai girmama wannan addinin da annabi ya zo mana da shi sai wanda ya san wacce rayuwar da muke ta baya kadiba fa to kaga aikin malumai ne su shiga cikin wannan matasar wai ku menene yasa ku wannan shashayar da kuke in suka gano kaga za su tsaida banna kuma su maganin wa'annan to amma ba ku shige su ba kun ce iska ne su ma duk in ka wuce ko sallama baka musu suna jin haushi daga ka bada baya su jira gidanka dan abin da ka bari su saci suna jin haushinka suna Allah kawo ranar da zaka taɓa wani su nuna ma duk wannan jeman naka sai ka iskanci haka nan ne amma kai mu'amala da su ka nuna su mutanen kirki ne wallahi wannan iskan ko in suka shiga aikin da suke mutunci ko ustazai ba su yi saboda shi ya san iskancin da yake da ƙarfi ne da gaske ne yake to yanzu musuluncin ma zaka ga daga wani yazo zai tara muku shegantaka cikin masallaci sai ya ce yaro ka ba hankali fa eh mun rige ka zuwa wannan wurin duk iskantin da kake ji muna ɗan iska ne tantagararru Allah ne ya taimake mu muka zo nan in dabancin kake ji ne to jamu nuna ma kai baka ma iya ba haka nan ne suka yi wa musulunci Allah ya ɗaukaka musulunci ta hannayen to muna so mu shiga cikin wannan matasan mu yaƙi da wannan ɓannan wanda ta yaɗu tsakanin muna tsayiya a guri da uwa sai wannan wannan muka ce muku za mu samar da wasu jama'a wannan naga in na ce za mu ci gaba da wannan bayanin abubuwan da muke so mu suna da yawa za mu taƙaitawa insha Allah ta'ala kuma ina kiran kaina da yan uwa baki ɗaya su gane cewa haƙƙin malamai ne asali kafin gwamnati sai malamai sun kasa sai su gwamnati sai magani sai in sun kasa ban san ko kun gane me nake nufi ba sai in malamai sun yi nasu aiki su yi da'awa sai suka ga wa'ancan in ba kama su aka yi aka liƙe ba ba yadda za a yi fannin ta tsaya sai ta ce gwamnati kama wa'ancan su liƙe an za ka tawaccen ɓalle sai a yi saurin gyara wa'annan mun fahimta amma malumai yanzu sai suka kaudace suka ce gwamnati ita kaɗai za ta yi ita kuma gwamnati ƙarfi ne gare ta ba salo ba wanda za ta haɗa mutane wanda za ta raba mutane da wannan ɓalle akwai irin kamar polis na ajandaran ƙananan ƙananan ustazai iri na masu yake zai shigo gonarka baka sani ba za ku magane shi baka sani ba za su magane shi amma in da man kai ma kana jin nasu haushi ha da su za a haɗa kai duk wani bala'i amma kuma suna taimakon da'awa wallahi Allah ya kama mana baki da kenan insha Allah ta'ala dangance da wannan misali da zamu na ahalari wanda kusan mu ce duk mai rayuwa a irin wannan yankunkuna namu yayi shi ba so ɗaya ba so biyu ba kuma ba wai mun zo bane mu koya ma mutane wasu karatu wanda ba su iya ba mu ma ɗan makaranta ne koyan karatu muke har yanzu bakin muna tsara shi ne na tsara mu ma iya tsara shi ne miƙe da kyau shi yasa karatu ne za mu tunatar da junan mu za ku ji in ni karatu mu ce duk wanda ya ji wani kuskure mu da Allah ya gaya mana mu gyara dan mu mun ma taɓa yarda mun iya ba mun fahimta kenan muna buƙatar ƴan uwa su kama wannan addini a tsayar da addini ba ke ɗaya taimakon addini ba aikin mutum guda ba ne ba mun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk alkhairan da ke da kai cikin wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da shi duk sharrin da ke da kai Allah ka raba mu da shi ya Allah ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ba ki da kamar yadda yan uwa suka sani shi littafin ahalari littafi ne wanda an yi shi bisa kan wani mazhaba mazhaba na babban malami shine Imam Malik rahmatullahi alaihi wani babban malami ne wanda ya karar da rayuwar shi kan taimakon sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan littafi an yi shi ne a bisa kan wannan mazhaba ta babban malami kuma asali shi wanda ya rubuta littafin kamar da uwa za su gani in kana dan bibiyar tarihance tarihance ni dai har yanzu na dan halhada abin da na halhada cewa saboda akwai haɗari kwarai ka zo ka yi magana kan addini ko kan mutum wanda baka san ingancin magana ba mun fahimta shi yasa sai na dakatar da wasu abubuwa dangance da tarihin wanda ya rubuta littafin zan ɗan yi magana kaɗan dangance da ni abin da ya shafi sunan shi ko kuma kamar yadda yake mazhabar shi ya bayyana da kai ina ne shi da ina ne aka haife shi da kuma wani lokaci da ya mutu na ɗan samu wasu daga cikin rubuce-rubucen su to kuma kai tsaye da na shiga bincika wani tarihin nashi sai na ga ya saba da wannan na shiga wannan shi ma na ga ya saba da wannan sai na takaita shi har zuwa wani lokaci mun fahimta yan uwa kenan kaga wannan ma kalubale ne shi addinin musulunci baka magana da ka hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi shiru yake yi sai Allah ya ce mai gaishe ka gai shi yasa kuka ji an ce wa ma yantiqu anil awa in huwa illa wahyi ma zaka ji an zo an ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil kaza sai Allah ya ce kul ka ce musu kaga ba shi yace ba suka da Allah ya ce ma annabi salati suka ce ya rasulullah mun san yaya ne muke ma sallama amma salatin nan da Allah ya ce amma yaya ne ake yi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya mai wahayi ce yake ka ce musu su ce kulu ku ce shi yasa kalubale ga duk wani wanda yake dalibi ilimi ko malami wanda yake mai da'awa ya kiyaye kakkai kallon mutanen da ke gaban ka wasu irin mutane ne ka zo ka saki bakinka ko ni ka rinka gai ko da kuma yara ƙanana ne tarihi zai zo ce ashe ga duk maganar da wani yake ƙarya ce ko kuma sai ta su ji sabanin wannan maganar shi yasa kai shiru dangance da abin da ba ka da inganci shi ko da ka sani to 'yan uwa dangance da wannan littafi da nake so ni shi ne na so kafin mu je da littafin shi wanda tarihin wanda ya rubuta wannan littafi mun ce za mu yi magana ne kan mazhaba wanda yake na Imam Malik to sai dai shi wanga karatun da za mu za ka yi wani wuri mun ce mai ahalari ya ce kaza sai mun ji da karatun kaf sai mu ce sai dai wannan magana da mai ahalari yake ta ci karo da wannan aya ta Qur'ani misali ko kuma ta ci karo da wancan hadisi mun fahimta kamar yadda muka ce muku na daga cikin manhajmu shine fada da riko da mazhaba mutum ya ce shi malikiya ne duk abinda wata mazhaba ta zo shi bai yi sai malikiya mutum ya ce zai yi riko da kungiya ne a'a to za ka ji mun ce ainihin gashi nan mai ahalari ya ce kaza kaza kuma sai ka ji mun ce sai dai wannan ba daidai ba ne mun yi shi ilimi ne a'a sai dai mun rayu a bayan shi ne kuma duk mutumin da kai rayu a bayan shi wataƙila za ka iya ganin daidai shi da kuskuren shi saɓanin canza su ilimin da yaya kuka same shi a wahalce kan abu kaza za ka wahala za ka tahiya babu jirgi ba mota balle yanzu da salula nan sai in kira wani malami daga ƙasar saudiya daga makka daga madina daga ina daga ina daga ina ya ma bayani su kuma sun bi babu wannan sai ka wahala ka tahi kuma wannan shine ke nuna cikarsu na su ‘yan adam ne suna daidai suna kuskure mun fahimta kamar yadda annan muhammad sallam ya mana ishara haka da kanshi to ‘yan uwa duka wannan malaman mazhabobin kafin su sun hana kai ta kalidanci zuwa gare su kamar yadda babban malami ibnu taymiya zo cikin lamiya bayan ya gano kafin ya ce haza fiqadu shafi'i wa malikin ko sai ya ce wa abi hanifata thumma ahmadu yankulu sai ya ce fa in tabata sabilahum famuwafaqun wa in ibtada'ata fama alayka mu'awwal haka babban malami ibnu taymiya ya kawo a cikin lamiyar shi wadda yi kenan ɗan uwa mu ahlus sunna mun da'awar mu ba zuwa ga shakhsiyar mutum bane ba mutum guda bane muke rikewa muke duk abin da shi ne daidai duk abin da ya bari kuma shi ne a bari shi mun fahimta a'a mu muna tahiya duk duniya ba wanda zai muna magana kowane ne shi mu ce kawai gaskiya ne sai bincike ya nuna haka banda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma sahabbai shi hatta maganganu na sahabbai za ka ga wata magana ta ci karo saboda ni shi sahabin yayi fatawa ne gurgurdan ilimin shi sai a samu hadisi ya saba mun fahimta to dole a bar wa sahabin nan kayan shi kamar yadda kahin mu shiga nan za ku ji maganganu na su shugabannin mazhabobin wanda in lokaci zai ishe mu sai mu kawo na duka nasu koda a gurguje in kuma lokaci bai isa sai mu kawo koda na shi imamu malik din ne ko kuma mu karanto kowanne nasu a gurguje malami na farko wanda aka fara dangance da bangaren mazhaba shine wani malami a imamu abu hanifa ko shine malami na farko to shi ma imamu abu hanifa za ka gane dukkan su manufarsu daidai ne kuma dukkan su masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ne za ka ji suna cewa ku rinka auna maganganun mu in sun dace ku auna in sun dace hatta shehu in ya ci ko sai da yace adiba cikin maganganun shi in ya dace da sunna a dauka in ya saba ma sunna ayi waki tijani yayi haka to amma ku ya kure uwan mai tijaniya sun kiya sun ce duk abin da tijani ko in ya ci ya gani kadai shine daidai ko da ko zaka ce mishi ga hadisi ga ayar Qur'ani zai ce ai malami ne ya lika ilimi ne san wannan yana nan cikin shirya da tafsir nashi da kuma wasu da tafsiri makamanta haka kina yanzu a gurgurda insha Allah ta'ala za mu tafiya kai Imam Malik Imam Abu Hanifa afwan Imam Abu Hanifa yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi in hadisa annan Muhammad sallam ya inganta sai ka ji Imam Abu Hanifa ya ce shi ne mazhabin shi mun fahimta yan uwa me yake nuna ma cewa in hadisa annan Muhammad sallam ya inganta ko da ka ga wata fasawar shi sai yasa za ku ga musamman Imam Nawawi sai ka ji in ya zo cikin littafin Sirrul Sahih ko nuri makamanta haka sai ka ji na cewa wannan ita ce fatawar su kuma ita ce fatawar malamin su shi ne shugaban mazhabar su kun san me yake nihi saboda ya ce idza sahal hadith fa huwa mazhabi shi malamin nasu ya ce in hadisa annabi ya inganta shine mazhabi sai su ce to hatta malamin mu bai kan wannan fatawai mun fahimta ban san ko muna gane me yake nihi ba ku ya hakuri haka kuma imamu abu hanifa yake cewa la yahillu li ahadin bai halitta ga kowane mutum yace an ya'khudh bi qawlina ya ɗauki ɗaya daga cikin maganganunmu malam ya alam min aina akhadnahu matakar bai san mu daga ina muka ɗauko wannan ba kaga sun hana ta ilidanci ko a ba ka cewa kawai imamu abu hanifa ya ce kaza yake bai halitta ka ɗauka ba kai wani wuri ma sai yake haramun ne ga duk wanda bai san dalilin mu bai fatawa da maganin kaji malamai masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kana ji yana ce maka kai ɗalibin ilimi bai halitta ka ɗauko magana shi baka san ina ne ya ɗauko shi magana to wannan magana ce kaɗan daga cikin maganganun imam abu hanifa haka kuma za mu ƙetare shi maganganun nashi suna da yawa da sai kan wani malami na gaban shi shine wanda ake kimawa imam malik bin anas rahimahullah shine babban malami imam malik yake cewa inna ma ana basharun yace ai ni mutum ne kamar kowa yace ni akhti wa usib yace ina daidai kuma ina kuskure kaji fa imam malik to balle mai ahalari kamar yanzu lar ne na wata komi ne ma magana misali ne nake yi sai kuma ba zu ne ma magana yaya magana take a yaya mai yana da facewa to kamar yanzu shi wanga mai ahalari watakila bai kai matakin nar ba sai da ake ko mai unguwa ko ko mai unguwa yana kamar wani mai unguwa ce malam ya ce mamuwa mu da girma to kamar dai a gurbe shi ne kamar yanzu shugaban kasa yayi magana to kaga shi mai ai bai da ta cewa ko dole umarni zabi to haka ne imamu maliki ne yake cewa ni dan adam ne kamar kowa ina daidai ina kuskure sai ce fanzuru ku diba fi ra'ayi a cikin ni ra'ayika na a cikin maganganuna a cikin littattafaina yace fa kullu ma wa ma wafaqa alkitab wa sunna ja abin da ya dace da alqur'ani ja abin da ya dace da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam malik ni kake so ni sai ce fa khuzuhu ku rike wannan abin gam ni ma shine abin da nare sai yace wa kullu ma lan yuwafiq ja abin da ya saba ya saba da ni yace alkitabu wa sunna abin da ya saba ma alkur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Malik Mizani da shi sai ce fatruku ku rabu da shi wannan shirme ne kawai to kaji shi wa gabanin mazhabobin kenan shi yasa babu kyau mutum ya rike wata mazhaba gam ya ce in ba ita ba ba wani maslaha su duka shugaban mazhabobin ba haka suka yi ba kuma za ka ga shi yanzu imamu malik ɗalibi da wani imamu abu hanifa haka za ka ga salsalan nasu ya biyo wannan malamin wani wannan ya karatu daga wani daga wani daga wani daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaka wani wuri imamu malik yake cewa laisa ahadun ai ba wani mutum ba adam nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah yace illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak fa shi ana amsa magana shi ana waci da magana shi to balle wani malamin ungoku ko wani wane ko wani wane kowa ne ne duniya ana riko da maganar shi kuma ana watsi da maganar shi sai yake ni banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zamu ji akwai wasu fatoyin biya wanda Imam Malik yayi yayi amma cikin ɗaliban shi sai wani yake mishi wannan malam ba sunna bace sai ce a ba to ina dalili yaro kawo dalili sai an wani an wani an wani haddasa na wani an wani an wani a rasulun salon sai ta ko da yau ni ma na dawo na gashi imamu malika mu kuma yanzu ku ya kuri kuri ba yadda malaman da ke da a sunna bai gane yayi kuskure amma bai ke yi tsawa yake wai shi yayi kuskure wai gane yake da zai shi za ta zubewa ai rishin bayyana kuskuren naka nan ne zai yi darajar taka za ta zubewa sabida kai kana so ka nuna kai baka kuskure duk girman malami za ka samu ya yi fatawa ko ya yi karanta wani hadisi sai ka ji an ce ai bai inganta ba a gurguje imam malik tambaye shi aka yi dangance da tsatsafe ya tsanyi wurin arwalla sai ya ce ai bid'a ne bid'a sai wani ɗalibin shi ya ce Allah ga hata malam mu fa a wurin mu sunna sai ce a wurin ku sunna ya ce eh ai malamin ka wani shi ya karantar da ni hadisi to karanto mu ji da isnadi yace an wani an wani an wani an wani har ya kai ga inganta hadisin sai amma Malik ya ce wannan hadisi ingantacce ne dan haka daga yau ni ma fatawa ta tsatsafe ya tsanyu na Allah kunna shi kaga yanzu in mun zo mai ahalari ya ce ba sunna bane sai mu ce sunna sai in ji Imam Malik in mai ya hana sai mu ce ba sunna ya ce ayi mun fahimta yan uwa to haka dai ne yadda zaka ga wannan malaman mazhabobin suna tsayya sai malami na gaba shine ni imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wanda shi akwai maganganu yawa kan shi wanda yake magana shi hujja abin da yake ake kai in ka ga magana ta ta saba mu sunna ka dauke ka ka kunna mata wuta ma yace dai shi ma ba ya sabka daga kanta a gurguje kenan yan uwa shi yasa kamar da nake cewa dan malami yayi magana an samu a cikin ladabi da girmamawa wasu daga cikin ɗalibai ko abokan shi malumai sun mishi magana ba shi bane ke nuna kasawa ko wannan malamin bai da ilimi abin da ke daidai shine malamin nan ya dawo ya yi ya yi riko da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda satin can da wuce muka ba ku hatta sahabi ne wanda gashi yayi magana ko Umar yace duk wanda saki matar shi take uku tayi ta saku amma sa Abubakar suka ce aha Umar ai sahabbai suka ce Umar wannan ai baka isa ba ai ya saba mutunna ina baka ji Allah ya ce a talaqu maratan ba saki bayan saki baka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ai saki a kalma uku ana mai da haka annabi ce haka Abubakar ce sai Umar kai kuma a zuwa yace a to kuma haka ne fa ka Allah saka muku da alheri kai ban ma fata in zauna gari inda babu ire-iren ku daga to matsalar yayi yayi kamar kace hudu ba ne to sai wasu suka yi riko da wannan magana ta Umar bayan ya dawo ya warware ta yanzu zaka ji wasu daga cikin malikiya sun ce duk mutumin da ya saki mata ya saki uku ta saku har abada sai wani ya arme ta sai mu ce ba haka nan bane yo kai kahi kahi malam wani ilimi ne a'a sai dai malam wani ya saba musunna kai ka yanzu ba ga Umar Umar ne magana aka ce magana shi ba daidai bane to a tunanin ku a musulunci wane zai magana wanda ta saba musulma ayi shiru kan shi babu ɗan uwa wannan a gulguje kenan haka shi ma imamu shafi'i da muke ce muku na daga cikin maganganun shi yake cewa yace da abin da kuka ji na ce matakar ya saba ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku rabu da wannan abu yace kai kullu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai duk wata magana wanda aka samu daga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa qawli ni ma shine abin da nake kanshi kamar yadda muka ce muku za ku ci Imam Nawawi suna haka sai yake cewa kuma wa in lam tasma'u ni kai ko da baka ji daga gare ni ba wai cewa yake yanzu in ka dauko ta kace ai imamu shafi'i ya ce ba a jam'i biyu misali ba a jam'i biyu saboda dalilin ruwa in ana ruwan sama ba a jam'i biyu kamar yadda wannan imamu abu halifa shine wanda yake kan wannan ba a jam'i biyu ko da ana ruwa ma yake ko wajen ruwa yanzu a ce ai wannan magana ta saba ina ni baka ji shi imamu abu halifa yace in hadisi annabi ya annanta shine mazhabin shi ba mun fahimta yan uwa kamar kamar yadda nake sake maimaitawa duk girman malami bai isa ya ce ya san komai ba ku diba lokacin da sahabbai da suka yi tahiya da suka yi tahiya sai suka sun yi nisa cikin tahiya sai suka ji labarin cewa ne ai akwai annoba a cikin garin da za su shiga mun fahimta umar ya tattara sahabbai to ku yanzu ya kuke gani wake da wani hadisi daga annan Muhammad kowa yake kai mu gaskiya kai kara ana nan sai gawa Abdurrahman bin Auf yace ai shi yaji hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in kun ji labarin garin da ake annoba ka ku shiga cikin garin in kuma kuna ciki ka ku to ta to shi kenan kalli dukkan sahabban nan ba san wannan hadisin ba to kai wane ne kai a ji wane ni ni ban ma ba da misali da kaina dan ni har yanzu ban san ko ni ba wai kai da kake jin kai wani ne waye kai koko ga su Umar hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a in an shigo gida ko a nemi izini ya ayi wallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha ko lokacin da in ba na manta ba Abu Musa al-Ash'ari ko Abu Sa'id al-Khudri na manta wani sahabi ne wanda ya ga gidan Umar da ya sallama ko uku bai fito ba sai kama hanya ta shi Umar ya ce wai ke sallama aka ce wani ne wani ne dan ni bai jira ni ba ka umar da je karba sai kai ka salama sai ce a annan muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun nemi izini su uku ba ai muku izini ba ku koma sai ce to me dalili aka ce wanda ya ba umar shaida shine yaro kararrabi ne ma cikin sahabba ka ji girman umar shi yasa yanzu duk girman malami zai iya yaro kararrabi ya ce malam wannan magana akwai kuskure cikinta ko kuma malam wannan hadisin da ka jawo bai inganta ba ba shi ke nuna rashin sunna ba kamar yadda babban malami Allamatul Usaimin ya kawo sharhin da ya zo haka Ibn Rajab al-Hanbali kalashin da hadisi kalashin hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasiha yace na daga cikin nasiha ga malami shi da duk lokacin da ya zo wani abu wanda ya saba ma sunna a samu wanda za su zuwa su je su mai bayanin hakikanin abu amma ka kalla yanzu yadda ɗaliban ilimi suke za ka ga sun je wurin malami sun san fata wannan da yawa ba daidai ba ne amma sai su yi shiru sai in an hito su ta gulma kai kana jin magana wai malam wani ya ce kaza ya halitta yi anya malam wani kaza dan me baka tambaye shi ba ka ce malam bai dalilin ka ina a misali ne aka kawo eh misali da muka kawo a gurguje ke na uwa kenan da ta har lokacin kiran sallah yayi bari in ga matsayin bayani sai kin ko saura minti na a minti biyar bai isa kenan za mu tsaya da gance da maganganu na suwa na malaman mazhabobin kenan insha Allah ta'ala a rana irin ta yau karatu littafin ke tsaye za mu shiga daga mun gari shi wanda ya rubuta a halari in ga shekarar da aka yi ga shekarar da ya mutu mun fahimta gashi kuma malami ne kaza kaza fanni kaza fanni kaza fanni kaza dan kasa kaza ne ga abin da ya samu ake cewa akhdari in ba sunan shi bane ba saboda kaza ne saboda kaza ne saboda kaza ne kawai sai mu bude littafi ma huwa awwal ma yajibu ala al-mukallaf mun fahimta ta sai imanihi ثم معرفة ما يصل به فرد عينك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا insha Allah kamar da muka ce mai uwa karatun zai zama da kamar tunatarwa ne kenan ina ji za mu buɗe tambaya tun daga nan har kiran sallah bayan kiran sallah ɗan uwa za mu ba da dama a yi tambaya ko kuma wani wuri da aka je ne kuskure kuma da babban shehi ɗan zamne shi ne a kan gaba in ya zama yin kuskure ya gyara muna sannan kuma yan uwa baki da a shek
والسلام على رسول الله وتعالينا إلى شكركم على وصول الحياة وأنا كل كلام عليك أنا أقول للشيخ لا داعي لا داعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت ما عندي ما أعلق على ما قال الشيخ إلا نشكره على حسن الأداء وهذه البيانات التي جاء من عنده جاء من فهمه muna gode ma malam da wannan karatu da karantar da mu da kyautata a cikin bayanin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi haka muke so ga shababin mu su kokari su fahimta su fahimtar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lada ya ba mu lada saurare wannan haka ake so a kowane littafi mutum yana so ya karanta kamar na abin da malam yahudi wane ne wanda ya yi lahadari wani shekara ya yi menene halalan shi yana da lokaci wanda malam za ya hada muku wannan menene falalan shi menene littafin da yayi kan wannan lahadari wani irin mazhaba wannan ahlu sunna ne kul sufi ne ko wani abu yana da kyau yayi muku bayani sannan a shiga cikin littafi murtah al-bal murtah al-qalb mutum yana karanta littafi hankalin shi kwance zuciyar shi kwance saboda karatun da malam yake yi cikin wannan littafi mai littafi kaza ne kaza a cikin lokacin shi ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza yana mutum ne gurzo ne a cikin zamani shi mana za a karantar da wannan sai ku fahimtar da cewa ashe lahadarin da muke gani a hannunmu ashe ba mutum karami ne ya yi shi ko maganganun da akwai cike saboda har yanzu ba a samu bayanin da mai lahadari ya yi cikin lahadari wani littafi wanda ya cikin sallah lafiya ma babu fari ya yi magana sosai a cikin babu sahi kamar mantuwa cikin sallah wanda wani littafi ba za ka same shi haka yana ya yi kokari babban kokari ne yayi Allah subhanahu wa ta'ala saka mu saka mu kai insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kenan insha Allah za mu ba ladan ya kira sallah bayan ya kira sallah kenan sai a yi tambayoyi insha Allah. Kenan ana iya tsaida ana iya tsaida